الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau 23 ga watan Rabi'ul Akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 kuma yau tara ga watan 12 miladiyya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai na tarbiyya farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabiya ta sha biyar na na'isha ta ummul mu'minina radiyallahu anha al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat mun ji dama nasabar ta idan an faɗe ta kai tsaye za a faɗi babanta to daga kan babanta za a doge shi ke sau da haka nasabarta kuma nasabar babanta dama an riga an ambace ta a tarihinsa a tarjamarsa in ba a manta ba shine na farko a cin sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim da mala ya rubuta littafi a kansu za mu ci gaba ya ce suratu ha tanzilu minas sama suratu ha hutanta tanzilu minas sama'i daga sama ya sauko a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya aura ma annabi sallallahu alaihi wasallama na Aisha to hutanta aka kawo masa daga sama aka taso mala'ika Jibrilu alaihi salam ya taso takanas daga sama ya kawo hutanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da na Khadija radiyallahu anha ta rasu annabi sama ya dan dau lokaci bai yi aure ba a inda aka kawo masa shawarar mata biyu da ita nana Aisha radiyallahu anha wadda kuma sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya kawo ya aiko mala'ika Jibrilu da hotonta a nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka faɗa masa cewa ita matarsa ce a duniya da lahira sannan sai mace ta biyu ita ce sauda bintu zama'a radiyallahu anha wadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara daura masa aure da ita sannan na na Aisha radiyallahu anha to shine sai take cewa an Aisha ta qalat na na Aisha da kanta take cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليالي ki an ka nuna min ke darare su uku darare uku ana nuna min ke a cikin bacci ja'a bikil malaku fi sarqatin min harir mala'ika ya zo min da hotonki fi sarqati a cikin wani kyalle an ce sarqa qit'a ce wani yanki min haririn na alharin aka sauko hoton na Aisha radiyallahu anha a cikin wannan Allah kyalle ne na alharinin aljanna aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa yaqulu sai ce hadihi imra'atuk ce wannan matarka ce a nuna ma annabi sallama a masa a nuna mishi a cikin mafarki sannan mun sani cewa wa ru'yal anbiya'i wahyu annabawa su mafarki to wahayi fa akshifu an wajhiki fa idza anti fihi sai in bude fuskarki sai in ga keci sai in ga keci wannan hadisin yana cikin hadisan da yadda ka gan shi haka yana da fa'idoji da yawa a wannan zamanin ya halasta a kawo maka hoton wata kana son ka aure ta ka ganta a hoton a hoto ɗaya kenan sannan na biyu hadisin ya tabbatar da hukuncin niqabi cewa shi akwai niqabi a musulunci domin ya ce fa akshifu an wajhiki dan aka ce an yi kashf to da ya zama mai kenan mastu da abin da ya zama an ce kushifatu min qabli kashfihi huwa mastu an lullube shi kenan to nan wajen fuskarta fa idza anti fihi sai in ga ke ce a cikin wannan tsallan hoton ki wannan ba karamar falala ba ce ba karamar daraja ba ce fa aqulu sai in ce in yaku hadha min indillahi yumdihi sai in ce in dai wannan daga Allah yake to na san Allah zai zartan min da wannan sai kuma hakan ya tabbata akwai riwayar da gata nan zai kawo mana وفي رواية عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير ملائكة جبريل عليه السلام يزوم تدكلن الح يزوم تدكلن الحرير يزود نانا عائشة رضي الله عنها خضراء wannan kyallan kore wanda kaga kore alama ce ta ne ta kayan aljanna eh إلى النبي صلى الله عليه وسلم زواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة وأن ما تكشي الدنيا لكم الآخرة ما تكشي الدنيا كما تكشي الآخرة كودا وأن كوي حديث شي كأين فللنا نائشة رضي الله عنها لكفاها فضلا وشرفا ودا يا إشي فللا دا درجة دا مطعي to bayan sauran falaloli da take da su wanda muka faɗi cewa al-imam zarkashi a cikin littafinsa al-ijaba fi fi fi iradi masadar bi iradi masadar khatar aishati ala sahaba ya kawo manaqib da fada'il darajoji da falaloli na nana aisha radiyallahu anha guda 40 wanda muka ce babu wata mace a duniya da ta tattara waɗannan falalolin idan ba ita ba so da kai khasa'is ne nata wasu siffofi ne nata waɗanda take banta babu wata mace da ta kai ta samun waɗannan falalolin faradiyallahu anha fada'iluha cin shimfiɗar kamar yadda bahaushe ke cewa wai idan ana dara fidda uwa ake yi to ita waccan uwa ce falala ce mai girma a zo da hotonta daga sama kuma a faɗa ma annabi sama a ce hadihi zaujatuka fi dunya wal akhirah to ga kuma sauran falaloli da za a ambata an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala daga sayyiduna abdullah ibn qais musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamula min ar-rijali kathirun a maza an samu waɗanda suka cika suka batse da yawa an samu daga cikin maza akwai kamilai wanda suka kai bantansu kamar yadda bahaushe yake cewa suka cika darajarsu ta kai domin an samu mursalai a cikinsu an samu manzanni a cikinsu to wannan gayar matsayi kenan da ɗan adam zai iya samu a ban ƙasa a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa malamai suka yi ittifaki baka addu'a ka ce Allah mai da kai annabi ko mursali daga cikin al-i'tida'u fi du'a cikin ta'addanci a addu'a kawai ka zo ka samu wani ya daga hannu yana cewa Allahumma sayyirni nabiyyan min anbiya'ika ko Allahumma arsilni ila ummati li akuna rasulan min rusulika wannan al-i'tida'u fi du'a'i addu'a ce wadda bata halasta ba ta'addanci ne addu'a matsayi ne da Allah ta'ala ya faɗi da kansa ya ce Allahu alamu haifu ya ja'alu risalatahu Allah shi kadai ya san inda yake aje manzancin shi yasa Abu Siri rahmatullahi alaihi yake cewa tabarakallahu ma wahyun bi muktashabi wala nabiyyun ala ghaibin bi muktahali tabarakallahu albarka ta tabbata ga Allah ma wahyun bi muktasabin ai ba a aiki dan a zama a maka wahayi sai ka ce gashi kana ta kiyamul lailin aka tambaye ka me yasa kake kiyamul lailin sai ka ce li yusayyirani Allah nabiyyan aw rasula ina yi ne don Allah mai da ni wani manzansa ko annabi haramun bai halasta ba to kaga shine kamula minar rijali kasiyo da yawa an samu maza waɗanda suka cika an samu mursalai an samu manzanni a ciki an samu shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa ma arsalna qablaka min illa rijalan nuhi ilayhi ba mu aiko ba kafin ka illa rijalan face mazaje mazaje kuma can yadda suka ce me yasa ba a sanya shi ya zama mala'ika sai ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu sai da da da mun amsa musu mun sa manzo ya zama mala'ika to namiji za mu aiko su kuma a wajensu ai mala'iku mata ne kaga wala labasna alaihim ma yalbisu da da mun sake cakuɗa musu abin da dama a cakuɗe yake a wajensu so da ka maza sun cika amma walam yakmul minan nisa'i illa maryamu bintu imran amma matan da bantansu ya cika su ne maryam matan da suka cika to su ne akwai maryam diyar imran saboda matsayin da ta kai na tsarkaka da kuma matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya bata da lafazin sai ce wa ummuhu siddiqatu mamar annabi Isa alayhi salam Maryam siddiqiya ce kaga ta samu wannan matsayin wa asiyatu imra'atu fir'aun sannan kuma da asiya diyar matar fir'aun wacce ce addu'a rabbi bin li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin aka nuna mata gidanta aljanna cin lokacin da fir'aun yake azabtar da ita idan ya sa mata azaba ana gana mata azaba sai a kawo mata inuwa aljanna sai a kawo mata daɗin aljanna sai a sa ta a ciki a duniya su suna ganin suna azabtar da ita amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mala'iku su sa ta a cikin aljanna tun kafin ta mutu ita asiya ke wa fadlu aisha ta'ala nisa'i amma ita na na isha falalatta akan sauran mata ka fadlu sariri ala sa'ir ta'am kaman bambanci da fifikon da ke tsakanin abincin larabawa da suke ci mishi sari akan sauran nau'ukan abinci malamai na hadisi da suka tashi za su shirin wannan hadisin sai suka ce wannan wa fadlu aishata ala sa'irin nisa'i shiwa almazkuratayn qablaha banda waɗanda aka ambata kafin ta wato banda maryam a wannan riwayar banda asiya akwai riwayar da ta zo da khadijatu bintu khuwailid akwai riwayar ta karana na fatimatu bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha to to shin ana nufin su an fitar da su ko ko a a wannan umumin na annisa har da su ake nufi akwai maganganu guda biyu wa fadlu aisha ala sa'irin nisa' دون المذكورات قبلها فسر فكوشي فللنا نائشة أكن سورا ماتا بند ودن دأك أنبتا كافنتا وكفضل السريد كمن فللغ أبنشن دسكي شي مش سريدني إذا ما الخبز تعدمه بلحم فذاك أمانة الله السريد إذا أكسامو غراسة أكسامة ناما تشين أكسامش مش سريد gurasa da nama ita ce ake ce mata sarit to balarabe girmama kan da zai ke ne ya baka wannan abincin sarit ba ba kamar yadda mutanen mu suke fassara su ce tuwo ba a balarabe bai san tuwo ba fassara ta biyu suka ce a haddasu saboda ai annisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fadlu aisha ala an-nisa'i kullihinna awwalan wa akhira tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe falalan na na isha radiyallahu anha akan sauran mata ka fadli saridi kaman falalan wannan abincin da ake ce mishi saridu ne ala sa'irin nisa'i akan sauran mata to kowace fassara ka ɗauka tana nuna maka falalar da na isha radiyallahu anha take da ita akan mata waɗanda ba ita ba so daga wannan falala ce wannan hadisin bukhari da muslim sun ruwaito shi وعن عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة أن حديث ينا مغنى أكن أبن دي فابنا أبن جمل أدوك سندنا نائشة رضي الله عنها تتهو تتهو غرن كوفة domin ta yi masayidina Ali radiyallahu anhu magana akan cewa ya fitar da waɗanda suka kashe sayidina Usman ibn Affan domin ya zartar musu da hukunci to lokacin da ta zo din nan to a wannan lokacin ne aka faɗi wannan batun kuma wanda ya fito da falalarta Abdullahi ibn Ziyad radiyallahu anhu ya ce lamma sara Talhatu wa Zubairu wa Aisha ila al-Basra a lokacin da Talha ibn Ubaidillah su suka raka ta da kuma Zubair ibn al-Awwa suka tafi da Nanaisha ila al-Basra zuwa Basra بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي sai sagiduna Ali ya aiko Ammar dan Yasir radiyallahu anhuma ya aiko ɗansa Hassan radiyallahu anhu faqadima alaina al-Kufata sai suka zo garin mu Kufa fa sa'idal minbara sai suka hau minbari za su isar da saƙon Amirul Mu'minin فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى سيزما الحسن رضي الله عنه شيكي سما المنبر كان وقام عمار أسفل من الحسن شو كما عمار دان ياسر سيطيع قصدا منبري قصدا قصدا الحسن رضي الله عنه كاجا الحسن زي جوابي كي فاجتمع فاجتمعنا إليه sai muka muka tare dukkanin mu gabaki ɗaya muka gewaye su fa sami'tu ammaran yaqul to sai ammar ya fara jawabi ya ce wallahi innaha la zaujatu nabiyyiku ku sani wannan matar da ta zo matar annabin ku ce fi duniya wal akhirah a duniya da lahira walakin Allah tabaraka wa ta'ala btalakum amma ku sani Allah yanzu ya jarrabe ku da ita li ya'lama iyyahu tuti'una anhi domin Allah maɗaukakin sarki ya gane cewa wa za ku bi ita ko shi ita za ku bi ko shi ita za ku bi a matsayin mace ta fito da neman haƙƙin Sayyidina Usman ibn Affan kuma an hana mace ta zama shugaba a musulunci kaga iya abin nan ita ke ko ko za ku kau da hannunku ba za ku yaƙe ta ba na ɗaya kenan sannan na biyu ba za ku bi ta ba to kaga kun ba Allah ke domin ai jama'a biyu ce akwai jama'ar da suke goyon bayanta akwai kuma jama'ar da suke goyon bayan sayyidina Ali radiyallahu anhu to duka guda biyun ka kauce kada ka zama tare da ita domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum ma'a duk mutanen da suka ba mace ta zama shugabar su kuma a abin da ya shafi babban al'amari neman haƙƙi gabaki dai a cikin masu neman haƙƙin mutum idan an kashe shi ba mace babu mace ai babu babu mace asiba su kuma a su kuma su kuma su kuma asibai su ne suke zama auliya'u auliya'il maqsum su ne asiba ɗaya ake da ita ita ce maulatu maulatun ni'mati to yaushe zaka same ta kuma duk sai an gama zagayawa mutum bai da kowa sannan za ta iya gado to amma duka al'asaba masu gado su cinye dukiya duka ba mace eh ba mace ko ɗaya kaga dangin mutum ne ko dai ƴaƴansa da Allah madaukakin sarki ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan kaga sunan ma namiji ne faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura to suwaye matakan auliya na mutum da za su al-mutalibuna li damihi matakin farko su ne bunuwa 'ya'yan mutum ba kamar su mataki na biyu ubuwa babannin mutum mataki na uku an yi sabani a kansa a tsakanin mazhabobin fikihu wasu suka ce jududa wasu suka ce uhuwa ko dai kakannin mutum ko kuma yan uwansa sai kuma mataki na ƙarshe na biyar shine umuma baffanninsa yan uwan baban shi kaga abna kenan sai aba sai ajdadu ko ikhwa sannan sai ama waɗannan su ne almutalibuna lidami almaqtul idan aka kashe wani su ne suke da iko su tashi su nemi hakkinsa to kaga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ba ta ciki to amma su Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ta kuma ya jarrabe al'ummar musulmai domin me domin Allah ya gane wa za a bi ita za a bi ko Allah za a bi ka yaƙe ta zunubi ka taimaka a yaƙe ta zunubi menene da'a Allah duka ka cire hannunka a ciki kun gane karatun ai mutum ya yaƙi na na isha radiyallahu anha ya yi zunubi ya taimaka a yaƙe ta sannan kuma ya taimaka ta yaƙi shi ma kuma zunubi ne shi ma zunubi to ka ga me kubuta a ciki shi shi yasa shekul islam tamiya yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da basu shiga ciki ba su ne suka fi kowa daidai i sahabban manzon sama da basu shiga cikin wannan rigimar ba jarabawar to su suka fi kowa daidai masu biye musu su ne bangaren sayyidina ali domin shi ne amirul mu'minin ya kamata a masa da'a ko da an an fahimci wani abu wanda ya saba ma fahimtarsa to a masa da'a to sai kuma na ukun su kuma waɗanda suka zama sun yi yaƙi suna kishiyanta sai na Ali radiyallahu anhu to kaga matakai guda uku ne to kuma dukkan waɗannan tsawa'if ɗin guda uku maghfurul lahu dukkan za Allah ya gafarta musu da nassun Qur'ani babu wani sahabi da Allah maɗaukaki zaki bai gafarta mashi ba duka duka sahabban manzo sama Allah ya gafarta musu in suna da wani zunubi da suka yi to Allah ya riga ya gafarta musu sannan Allah zai cewa ya gafarta maka daga baya kuma ya ce bai gafarta ba amma zai iya cewa zai ma azaba amma daga baya sai ya ce ya fata yi maka wa inni wa in aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi haka Allah yake mu'amala da bayinsa idan nema mutum alkawarin azaba to zan saba wannan alkawarin amma idan ne masa alkawarin ni'ima da daɗi to dole zan cika to haka Allah subhanahu wata'ala yake yake yake hada hada sifarsa take baya saba alkawarin ni'ima amma kuma yana kauda alkawari na azaba daga bawansa so daga ba inda Allah zai ce na gafarta ma daga baya kuma ya ce na janye gafara ba inda Allah subhanahu wa ta'ala zai ce kai dan aljanna ne daga baya zai ce kuma kai dan wuta ne baya yi in dai ba da labari shi ke sannan al-akhbar la tunsakh ka'ida ce usuliyya duk labarin da Allah ya bada a cikin alkur'ani to ba a goge shi wa innamal ahkamu hiya allati tunsakh hukunce hukunce ake to su sahabbai Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannati tajri tahtaha al-anhar خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق ين الجنة ميسو الله قال الله قال مسيدا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين